ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا بيرنكو biyar ga watan jimadal ula hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wadda ta yi daidai da sha tara ga watan sha ɗaya miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fannu ta'amul baina zaujain littafi ne na malam muhammad siddiq min shawi alaramma kuma wannan shine darasi na ashirin daidai ko wannan littafi kamar yadda aka sani littafi ne wanda yake ba mu makama da kuma shawarwari game da yadda rayuwar ma'aurata za ta inganta shi ya sa ya raba littafin gida biyu kashin farko ya ba wa mazaje shawarwari da makama ta yadda ake tafiyar da gidan aure da irin halaye da ɗabi'un da ba za su taimaka wa mutum ba a rayuwarsa ta aure kamar yadda kuma nan gaba kaɗan zai shiga da mu ɓangaren abin da ya shafi shawarwari da ya ba wa mata da kuma irin abubuwan da madamar mata za su dinga yi to ba za a samu farin ciki ba a rayuwar ma'aurata kuma dole za a dinga samun matsaloli suna tasowa to darasin da ya gabata mun tattauna akan wata gaba mai mahimmanci gabar da malam ya ja hankali ko kuma ya ja kunnuwan mazaje masu ko kula da wani haƙƙi mai girma wanda shishike ne daga cikin shika-shikan aure shine wato rayuwar aure da iyali wannan kuskure ne mai girman gaske da kuma gibi wawa keke mutum zai bari idan har yana yin wasa ko rashin kulawa ko mahimmantarwa wajen sauke haƙƙin iyali na abin da ya shafi rayuwar aure har ma mun karanta wata kissa da ta faru lokacin sayyidina Umar radiyallahu anhu yana khalifa inda wata baiwar Allah ta kawo ƙaran mijinta na irin ƙaurace mata da yayi da kuma yin yaji da yayi wa shimfiɗarta ba dan komai ba sai dan shagaltuwa da sallah da azumi da abin da ya shafi bauta wanda ta zo cikin hikima ta isar da sako kuma ɗaya daga cikin ‘yan majalisar Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya fahimci yaranta ya kuma sanar da Sayyidina Umar cewa wannan baiwar Allah koke ne da ita ta kawo koken mijinta. Sayyidina Umar ya ce, tun da ka fahimci haka, na danka wannan kes a hannunka ka saurare su ka kuma yi hukunci. Don haka ya yi wani hukunci mai ban ƙaye kwarai da gaske bayan an gayyaci mijin wannan baiwar Allah. ya tabbatar da cewa ya gaskiya ya ƙaurace wa shimfiɗarta kamar yadda ta faɗa haka ne amma ga dalilan da ya sa ya yi haka ba dalilai ba ne na son zuciya ba dalilai ba ne na ya jefa ta cikin mawuyacin hali ko ya azabtar da ita ko kuma ya sa ta ta faɗa haɗari ma ba haka ba ne shi a iya tunaninsa abin da ya shagaltu da shi ɗin babu damuwa to sai wannan alkali ainihin wato ya ainihin nuna masa cewa akwai ainihin wato kuskure game da wannan mataki da yake ɗauka da haka wajibi ne ya sauke nauyin haƙƙin iyalinsa kamar yadda yake ƙoƙarin sauke haƙƙin Ubangiji subhanahu wata'ala ya sani cewa wannan mata da ya aura tana da haƙƙi mai girma a kansa kuma wajibi ne ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya sauke nauyin ainihin wato wannan haƙƙi da aka ɗora masa sannan bayan nan mun shiga cikin gabar da malam yake cewa idan za a yi rayuwa irin ta aure tsakanin iyali to wajibi ne a yi iya mai yiwuwa a ga cewa an sakaya an saya an ɓoye ta yanda yara ba za su fahimci duk wani motsi da ake yi ba ba za su fahimci dukkan wani irin inkiya da miji ya yi wa mata ko kuma mace ta yi wa miji ba don kada kuma su yara a koya musu wata ɗabi'a da ba su kai su koye ta ba kuma wata mas'ala wadda take marar kyau ta biyo baya don haka aka ce lalle ma'aurata waɗanda suke wasa ko suke sakaci suke ganin kamar ba matsala ba ne don sun kusanci junansu yaransu suna kurkusa a iya tunaninsu yaran ƙanana ne ba abin da za su fahimta to a mahanga ta musulunci wannan kuskure ne mai girma mu'amala irin wannan mu'a wani sirri ne mai girman gaske ana buƙatar killacewa ana buƙatar ɓuya ana buƙatar keɓanta balma ana buƙatar sa sakata a kulle don kada wani cikin ainihin wato ‘ya'ya ya ga ko ya fuskanci wani abu da ke faruwa har Muawiya bin Haida al-Kushairi radiyallahu anhu ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Auratuna ma na a ci min hawa ma nazar, al'auranmu, wani ɓangare ne na al'aura ya halatta mutum dan ya bayyanar ba matsala, wani ɓangare ne kuma bai halatta ba na al'aura a bayyana shi. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ka kiyaye al'aura ka iya matuƙa kada wani ya gani sai dai matarka ko kuma ka. ina fata an gane ya ce ya ma'aikin Allah to idan ya zamto mutane ko da yaushe suna cakuɗa suna mu'amala ko shagonsu ɗaya ko gurin kwanansu ɗaya so ba yanda aka iya ana cakuɗe dan mutum wani zai iya sa mayafi yana bacci bai sani ba ya dan bude ainin wani na kusa da shi ko cikin abokanan kwanansa wani ya ga al'aurarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai matukar kana da dama da ikon da wani ba zai ga al'aurarka ba to lalle kai haka kada wani ya gani to har ma daga karshe yake cewa ya makin Allah idan mutum shi kadai ne ko zai iya sakata ya wala ya bar tsiraicinsa haka annabi ya ce fallahu a haƙo an yusta haya min hominan nas to ya Allah maɗaukakin sarki shi ya fi cancantar ma a ji kunya ma ba mutane ba to don haka mun karanta wani hadithi wanda ko da yake isnadinsa yana da rauni saboda akwai al-ahwas ibn hakim a ciki wanda ibn qani a cikin mu'jamus sahaba ya fitar da Imam Tabarani a cikin Al-Kabir sun ce akwai rauni dangane da shi wannan mutum da Annabi yake cewa idza ata ahadukum ahlahu falyastatir wannan magana ce wadda take ba ta da inganci ta fuskar isnadi sai dai akwai wata magana ta Sayyidina Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu da aka ruwaito mana cewa duk sanda ya himmantu ko yayi kudiri ko ya shirya cewa zai kusanci iyali to abdullahi dan umar yana kokari ya ga an fitar da komai daga ɗakin da za a yi wannan mu'amalar har ɗan da ke shan nono ba a bari kaga ƙarshe kenan to wannan ya nuna cewa mu'amala ce da lallai ilalla ana bukatar ya zamto mutum ya yi iyakar iyawarsa ya ga cewa ya suturta kansa to wannan ita ce gabar da muka tsaya domin ba mu samu ƙarasa babin ba lokaci ya cin mana qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qalat ummu libnatiha tansahuha idza aratti an takuna suratuki jamila jamilatan inda abna'iki faj'ali khalwataki ma'a zawjiki ba'idan an a'yunihim wata mace mai hikima wata uwa dattijuwa mai tarbiya ta aurar da yatta sai take yi wa yatta nasiha ta ce idza aratti idan kina so an ta kuna suratuki hotonki ya kasance jamilatan hotonki ya zama kyakkyawa tarihinki ya zama mai kyau inda abu na'iki a wajen ‘ya'yanki kina so su ci gaba da ganinki a matsayin uwa su ci gaba da girmama ki da martaba ki yanayin sura ki ta dinga zamantowa kyakkyawa a idanunsu faja ali khalwataki ki din mai yiwuwa ki sanya keɓantarki ma'azaujiki tare da mijinki ba'idan an a ayunihim ya zama yayi nesa da idanun ‘ya'yanki wannan shine abin da wannan uwa ta gaya ta ki iya bakin kokari kiga cewa dukkan wani motsi naku dukkan wani movement da za ya faru to ya zamto ƴaƴa ba su fuskanci wani abu ba na fata an gane ihzar itiyana dubur to a ka'idar musulunci ya halatta kamar yadda za mu karanta aya a cikin alkur'ani wajen zamantakewa irin ta iyali da mu'amala irin ta aure ya halatta ma'aurata su jiyar da junansu daɗi su kuma gamsar da kansu ta dukkan hanyoyin da suke ganin in sun bi za su samu cikakkiyar gamsuwa da annashuwa da nishaɗi matuƙar bata ci karo da koyarwar addinin musulunci ba babu wani salo guda ɗaya wanda shine ya zo daga Allah ko daga manzo cewa ga yanda mutum zai mu'amalanci iyalinsa bal dukkan wani irin usulubi da dukkan wata dabara da salo da style iri-iri da mutum zai yi don ya gamsar da zamantakewarsa da iyalinsa matuƙar bai aikata ɗayan abu biyu ba ba shi da matsala da shari'ar musulunci abu na farko kada ya kusanci iyali tana jinin al'ada wannan haramun ne haramun ne haramun ne akwai laifi mai girma banda kuma cutuwa da mutum zai yi ta fuskar lafiya sannan kuma a hir mutum ya kusanci iyalinsa ta dubura wannan haramun ne akwai tsinuwa da la'anta ga duk wanda yake yin luwaɗi da iyalinsa to in ka cire waɗannan abubuwa guda biyu to sauran abubuwa da suka shafi nishaɗantar da juna da sanya juna cikin annashuwa da farin ciki da samun gamsuwa mutum yana iya yi don a samu inganta da kuma sake ɗorewar rayuwarsu ta aure. Amma malam ya ce, Ihizar ahir itiyanar dubur, zakkewa iyali ta dubura. In aka ce zakkewa iyali ta dubura yana ɗaukan abu biyu. yana ɗaukan mutum ya biyo ta baya amma ya kusanci iyali ta gaba wannan wani salo ne wanda ana yi wannan ba shi da matsala amma mutum ya biyo ta baya kuma ya sadu da iyalin ta bayan to wannan shine ake magana a kansa haramun ne ma'ana dai mutum ya yi luwaɗi da iyalinsa haramun ne kar mutum ya ɗauka a luwaɗi irin wanda mutum zai yi da wani a waje ko namiji zai da namiji ɗan uwansa shi kaɗai ne luwaɗi amma tun da wannan matarsa ce ya biya sadaki akwai aure tsakaninsu duk inda ya ga dama zai iya yi da ita a'a haramun ne ya aikata haka haramun ne ta bashi dama ya dinga yin haka da ita kowace irin wayewa ce da shi kuwa ba wayewa ba ce gidadanci ne da ƙauyanci domin ya ci karo da koyarwar addinin musulunci itiyanul mar'ati fi duburiha zakkewa iyali ta dubura ma'ana yin luwadi yuzlimu sadara malam muhammad siddiq min shawi yace yakan sanya duhun kirji idan mutum yana so Allah ya jarabce shi da duhun kirji to ya dirfafi irin wannan mummunar ɗabi'a da iyalinsa wa yudfi unural qalbi yakan buce hasken zuciya zuciya ana buƙatar ta zama tana da haske amma idan mutum yana son zuciyarsa ta zama dudum ta babu haske a ciki to ya dirfafi wannan mummunar ɗabi'a da iyalinsa wa yusawwidul wajha sannan yakan bakanta fuska wa yusibu bil amrad yana kuma haifar da cututtuka abu hudu kenan ya sa kirji duhu ya sa zuciya baki kirin ya sanya duhu da munin fuska sannan kuma ya haifar da cututtuka wanda malam zai ba mu misalin wasu daga ciki qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annashi'tum Allah ta'ala yace nisa'ukum matayanku harthul lakum gonakinku ne fa'tu harthakum ku zai kewa gonakinku annashi'tum ta inda kuka so ta inda kuka ga dama duk irin salo da usulubi ko style da mutum zai yi wajen kusantar iyalinsa matukar ba ta dubura ba ne matukar lokacin da zai mu'amalance ta ba ta jinin al'ada wannan ayar ko menene daga nan har duniya ta tashi duk wani style da za a gano ko turawa ne suka gano ko kuma ba su suka gano ba duk ya fada cikin nisa'ukum harthul lakum musulunci ya riga ya gama da wannan matsalar so wani masani da zai ce akwai style wajen guda 540 da wani abu ai ya ma wuce haka domin nisa'ukum harthul lakum wannan wata irin aya ce wadda take bakandamiya dukkan wani salo da miji zai yi ya biya bukatar iyalinsa ta ji cewa lalle tana da aure kuma an kashe kishirwarta da yunwarta ta wannan janibin ba ta da bukatar kallon wani namiji a matsayin ya biya mata bukata tunda mijinta ya sauke wajibin to miji yana da damar ya haka kamar yadda ita ma tana da damar ta bi duk yadda ta san za ta ja hankalin mijinta ta samun masa natsuwa da kwanciyar hankali ta wannan babin don kada ya fada cikin hadarin ainihin wato karnuka ga suna akan titi da ainihin kuraye to wannan babu laifi idan ta yi haka domin wannan ya shiga cikin nisa'ukum harthul lakum matan ku dai gonakin ku ne da kaga kenan ita ku gonarka wani lokaci sai a ganka ta bangaren gabas ka shigo ta a malam wane yau kuma ta nan ka shigo ce ta nan na bullo wani lokaci kawai sai a ga mutum ya je wata unguwa ya shigo ta yamma wani lokaci ta kudu wani lokaci ta arewa idan ma mutum yana da wani helicopter sai a ce duro ta sama ko eh gonarka ce ba wanda zai ce akai ga irin salon da zaka shigo gonarka sai dai ka shigo ta gabas maso kudu ko kaza duk yanda ka ga dama ka shigo gonarka to haka ita ma matarka duk yanda ka so ka mu'amalance ta mu'amalance ta Allah ya baka dama balma yana daga cikin kidahumanci da daskarewar tunani ka zamto baka faɗaɗa wannan rayuwar baka sake samun sabon ilimi a ciki kullun kawai jiya yau wannan gaskiyar magana zaka zama ainihin abin zargi a wajen iyali suratul baqara aya ta 223 kun san shi wannan karatun ba komai ake faɗa ba ko wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yanhana an dhalik manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hana mu wannan mummunar al'ada ta zai kewa iyali ta dubura, har ma manzon Allah ya ce, Mal'unun tsinanne ne, man atal mar'ata, amma da na duba dai man atamra'atahu ne, yawa, mal'unun man atamra'atahu fi duburiha, hadithin abi Huraira ne Allah ya ƙara masa yadda. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsinanne ne la'ananne ne wanda aka nesanta shi da rahamar Allah wanda yake mu'amalantar iyalinsa ta dubura wannan duk mai wannan mummunar ɗabi'a to kamar ya ya yadda Allah madaukakin sarki ya rarake shi daga samun rahama duk irin salon da mutum aka ce ya bi dan ya biya wa kansa bukata ga aya ta baka wato dama a buɗe nisa'ukum harsul lakum amma ga wata mummunar ɗabi'a ita kadai ce Allah yake fushi da ita yace baya so amma ka kasa yi ya zamto baka samun gamsuwa bukatar sha'awar ka bata biya sai ka biya ta ta hanyar shedaniyar hanya a wannan tir da Allah wadai za a yi da mutumin da yake da ɗabi'a irin ta dabbobi ba irin ta bil adama ba domin duk ɗan adam yana da hankali ya san ga inda ya kamata bai kamata ya fita guri kaza ba ya mutum zai bi kwatami ga bayan ga hanya mai kyau to wannan ko shakka babu duk wanda kaga yana haka to kwarai ɗabi'arsa ta lalace kuma ya kamata a tuhumi kwakwalwarsa da tunaninsa wannan hadithin hadithi ne Hassan Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin ainihin wato Musnad a mujalladi na tara ne shafi na 444 to na biyu ne to ni ya haɗe mun nan mujalladi na biyu kenan masha Allah wa qala sallallahu alaihi wa sallama murhiba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana mai tsoratarwa لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها Allah maɗaukakin sarki baya kallon mutumin da yake zai kewa iyalansa ta dubura, Allah ba zai kalle shi ba kallo irin na jin kai kallo irin na rahama, Allah ya ce ba zai yi wannan kallon ba ga duk wanda yake yin wannan mummunar ɗabi'a ta ainihin wato zai kewa iyali ta dubura. wannan hadisin shi ma Imam Ahmad ya fitar da shi a mujalladi na biyu shafi na 272 Ibn Majah hadisi na 1923 wa qala al ulama malamai suka ce ityanul mar'ati fi duburiha halakun lil fa'il wal maf'ul zai kewa iyali ta dubura halaka ce ga shi wanda ya aikata da wadda aka aikata hakan da ita cutuwar ba mutum ɗaya bane da haka duk wanda yake zai kewa iyalinsa ta dubura to ya halakar da kansa ya halakar da iyalan nasa da yake musu wannan ɗabi'a da dawa kuma akwai mazaje marasa tsoron Allah sukan koyar da iyalansu ko su ɗora su a wannan hanyar lokacin suna amare ba ta da wayewa ba ta da ilimi ba ta san meye daidai ba meye ba daidai ba ta ina ake mu'amala duk wata ba ta da wannan wayewar to tunda yana da kazamar ɗabi'a kawai sai ɗabi'ance ta haka ita balma a haka ta taso da haka in ta ji irin wannan karatun sai ta dinga jin to ya ai ita kusan a haka ma ake rayuwar akwai mutanen da dama can a wajen ma mummunar ɗabi'a suke nan in suka auri mata kuma sai su ɗora sai ga mutum ga mace a gida kuma daga cikin illar wannan kamar yadda malamai suka faɗa mace za ta dinga zina domin wannan baya gamsar da ita domin ba ta nan Allah maɗaukakin sarki ya cikin hikimarsa ya tsara bukatar sha'awa ta biya ba da aka in mutum zai shekara nawa yana yi wannan gamsuwar da satisfaction da jikin ɗan adam ke samun wani ba zai samu so kamar yana tirsasa ta ta koma ta koma layin banza nan ya lalata ta kuma ya sake tirsasa ta ta kuma lalacewa domin za ta je ta nemi wanda zai mu'amala da ita irin ta ɗabi'a to kaga shi sa malamai suka ce irin wannan mummunar ɗabi'a dole a dinga jan hankalin mata musamman sababbin aure da matsalar jinin al'adar nan zamu zo kansa ko da ta wata tambaya ta ce yanzu ta shiga cikin garari da mijin tun tana amarya kawai sai in tana jinin al'ada sai ya zo da kwaroron roba sai ya ce ai ba koma ya dama saboda kawai kare shi ya cutu ne aka ce kaza kaza kaza tunda zai sa kwaroron roba ai ba matsala ita kuma tunda ba ilimi kuma ba wayewa sai ta gamsu cewa eh to tunda wannan ne matsala ai shikenan to sai aka waye gari ita ko tana al'ada ko ba ta al'ada ba abin da ya mazafi duk sanda ya so bukata ta zai bukace ta to sai daga baya kuma ko a rediyo ne ko a ta ji karatu shine hankalinta ya tashi ta kuma da ta ce ba za ta yarda da haka ba kuma abin ya zama tashin hankali so duk ire-iren waɗannan dole sai ana wayar da kan ma'aurata musamman lokacin da za a yi auren nan a wayar da kan isu amaran su ma mazajen a dinga wayar da kansu don da dama wato 'yan awon igiya sun yawa a cikin al'amura din 'yan kayi na yi duk gasu nan kana ta kallon su dai abubuwan sai dai Allah ya kiyaye hanya an gane ko wanda zai yi kan ya je ya zauna ya koyi abin a ilmance su ne 'yan kaɗan an gane ko itiyanul mar'ati fi duburiha halakul lil fa'il wal maf'ul وقال الحكماء ما سو حكما suka ce ityanul mar'ati fi duburiha yadfa'uha daf'an ila zina li'annaha lam taqdi shahawataha kaji ba masu hikima suka ce zai kewa mace ta duburata mutum ya dinga luwadi da ita a matsayin shine haƙƙinta na aure tsakanin su to wannan yadfa'uha daf'an yana tunkuɗa ta da ƙarfin tsiya ila zina zuwa ga ta fada zina li'annaha domin ita lam taqdi shahawata ba ta samun biyan bukatar shahawata ba ta samu wannan abin da yake mata ba ta ba ta samun wata gamsuwa ba wata bukatar ta da take biya wa qala rajulun li ibn umar radiyallahu anhuma wani mutum ya tambayi abdullahi dan umar radiyallahu anhuma yace inna nashtariyal jawariya mukan sayi kuyangi ma'ana bayi fa na'tiyahunna fi adbarihinna in muka tashi mu'amalanta su sai mu mu'amalance su ta dubura fa qala ibn umar radiyallahu anhuma abdullahi dan umar sai yace uffin Allah wadai tir a waya fa'alu zalika musulmi yanzu za a samu musulmin da zai yi haka shi yana ganin ai baiwa ce ba ta da wani yanci ba ta da kaza tun da siyo ta yayi duk yanda ya ga dama zai mu'amalance ta ya tambaya Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar yace yanzu za a samu musulmi mai cewa la ilaha illallah ya dinga wannan mu'amalar to yanzu za ka yi ta jin irin waɗannan yan kisa-kisan jifa-jifa banda fa wadda kawai ko dai kuɗi ya sa ta ƙi magana irin wannan mu'amala ake tana na a gidan auren amma wannan mu'amala ake da ita in shi yayi ya gama abin da ya ita kuma ta fita ta nemi wasu a cikin gari saboda kwaɗayi da abin duniya da yake kawo mata da gida ne na wadata tana nan a gidan a haka wata kuma rashin sani da rashin wayewa da jahilci ya sa ita ma tana nan a irin wannan rayuwar za ka dinga samun irin waɗannan abubuwan jifa-jifa za ka ji ana bujiro da su zahaba shabun ila tsabibin wani saurayi matashi ya je wajen wani likita falamma ajara at-tabibu alaihi al-kashfa a lokacin da ainihin wato likita ya gudanar da wato gwaje-gwaje a kansa ya je da larura ya je da damuwa sai likita ya bincika lokacin da ya gudanar da bincike da gwaje-gwaje a kan wannan saurayi ra'a bi iltihabatin sai ya ga infection ya kama shi shine iltihabat infection da hausa ya sunansa ko da ya kai ma hausa taka ciwon sanyi to sanyi kenan ko yawa cututtuka ne yawa infection cututtuka ne awa da hausa ciwon sanyi kenan ko o cututtuka kun dai gane infection din ai mhm to sai likita da ya gama bincike sai ya ga wato infection ya kama shi wa a'radan li zahari da kuma symptoms alamomi na wata cuta da ake kira syphilis jama'a ban san sunanta da Hausa ba kawai abinda suka ce maradun wata cuta ce da ake ɗaukata ta hanyar mu'amalar jinsi aga ita ma wani virus ne kenan wata ƙwayar cuta ce da ake ɗaukanta ta hanyar mu'amala irin ta saduwar aure to sai ya lura cewa wannan saurayi ya kamu da waɗannan cututtuka faƙala lahu sai likita ya ce masa munzu mata wa anta tazni cin yaushe kake zina kai qala shabu jaz'an wannan saurayin cikin firgici da tsoro sai ya ce ana lam azni mutlaqan ban taba zina bane to amma ga kwayoyin cututtuka irin na waɗanda suke biye-biye ba sa tsayawa kan iyalansu na na infection da da ainihin wato maradu zahari gashi na ga sun kama ka wanda galibi mazinata ne suke kamuwa da wannan cututtukan yace kaman shekara nawa ka kai kana zina sai ce subhanallah yace wallahi ban taba zina ba fa qala tabib likitan sai yace masa idan tujami'u zawjataka fi duburiha to in ku haka ne dayan biyu ko dai kana saduwa da iyalinka ta dubura wa asna'il haid ko kuma tana jinin al'ada fa qala shabu bi huznin cikin bakin ciki da takaici sai saurayin na yace na'am af'alu zalika yace gaskiya ne yana yin haka to kaga ashe banda tsinuwar da la'antar ma kuma gashi akwai cututtukan da suke kama duk mutumin da yake haka domin ya canza ɗabi'a ɗabi'ar bayan da Allah ta'ala ya tsara ta haka yake tafiyar da ita ba ina fata an gane saboda turawa sun shigo da shedanci kala kala ne yanzu kuma ya shiga cikin jama'a tun da wayoyi daga social media ga abubuwa nan da aka yada fasadi yanzu a wannan zamanin yayi yawa sannan da dama akwai mutanen da suke koyar rayuwarsu ta aure a hannun turawa banda lalacewa mai mutum zai ba zai taba zuwa ya nemi fatawa wajen wani malami ba yana ganin kamar yi haka ya faɗi ba zai taba zama a man bayanin ga yanda ake ba yana ganin haka kamar shi a ce bai waye ba da haka shi wayewar kawai bari ya neme ta a sararin samaniya kawai sai ya je kawai ya tare sararin samaniya ya gidan shaidan ba kyaure kawai ba rariyar taciya kawai sai ya buɗe labule sai iskanci ya ta shigo masa mutum ya lalace a ɗabi'a mutum ya lalace a addinance bai sani ba Allah ya kiyaye i'tazilun nisaa fil mahid mala yace ku nisanci ku kaurace wa iyalanku lokacin da suke jinin al'ada qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala yace wa yas'alunaka anil mahid suna tambayar ka game da jinin al'ada qul kace da su huwa azan jinin al'adan nan cuta ne fa'tazilun nisaa ku kaurace wa matayanku fil mahidi a lokacin da suke jinin al'ada sai mutum ya yi nesa maganar mu'amala irin ta aure a lokacin da mace take jinin al'ada haramun ne haramun ne haramun ne mutum sai ya nemi wasu wasa'il din wasu hanyoyi da zai iya biyan bukatarsa da iyali amma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isna'u kulla shay'in illa nikah komai da ka san kana yi da iyalinka annabi ya ce zaka iya ci gaba da yi amma saduwar aure aka haramta in tana jinin al'ada suratul nisa'i ayata ba nisa'i bace ko ba nisa ya sa muku ba suratul baqara ne ko suratul baqara aya ta 222 wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada min al-ha'id shay'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali ga al'umma idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana son wani abu daga iyalinsa da take jinin al'ada alqa ala farjiha thawban yakan lillibe al'aurata da tufafi thumma sana'a ma arada sannan sai ya aikata abin da yake so ma'ana duk abin da ya shafi ainihin wato mu'amalantar iyali banda abin da ya shafi kusantar juna wannan babu laifi ko da tana jinin al'ada duk wani abin da ya shafi fofule mutum zai iya yi da iyalinsa kawai abin da ba zai ba shine ya kusance ta tun daga yanayin da take ciki na rashin tsarki kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misali cewa hakan ta kan faru tsakaninsa da iyali in ya tarar suna jinin al'ada to wannan layin sai a bashi kuma sai a shiga wani layin daban wannan hadithi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadithi na 300 wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yurhibu ko yurhibu min dhalik annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ce yana mai tsoratar da al'ummarsa min zalika daga wannan ɗabi'a man ata ha'idan aw imra'atin fi duburiha faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sadu da iyalinsa tana jinin al'ada ko kuma ya sadu da iyalinsa ta dubura to tabbas ya kafircewa abin da aka saukar wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to ya mutum zai da irin waɗannan kalmomi masu nauyi in ban da shaidan ya riga ya yi wa mutum fitsari a kaya wanke masa kwakwalwa a ƙa'ida abubuwan da Allah ya halatta sun fi waɗanda ya haramta yawa sun fi su daɗi sun fi ba ɗan adam kwanciyar hankali amma ko da yaushe idan zuciyar mutum ta lalace ta kamu da virus to wannan virus din sai ya canza ɗabi'ar mutum abinda bai kamata ya burge shi ba sai ya dinga burge shi abinda bai kamata ya ji daɗinsa ba sai ya dinga jin daɗinsa in ba don haka ba abubuwa da dama aka ce ka iya yi da iyali amma aka ce kar kai wata ɗabi'a wata cutarwa ce gare ka cutarwa ce ga iyalinka amma ya zama ba abin da yake ma daɗi sai wannan abun wannan ya nuna cewa zuciyar mutum ta kamu da cuta na fata an gane zuciyar mutum ta kamu da cuta irin wannan kalmomi a ce wanda yayi ya kafir cewa abin da aka saukarwa manzon Allah kuma a samu wani musulmi kuma ya ci gaba da yin wannan ɗabi'ar Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi hadisi na 135 Ibn Majah hadisi na 639 wa qala Abu Isa Abu Isa Tirmidhi yace ma'ana hadha inda ahlul ilmi ma'anar wannan a wajen malamai ma'abota ilimi ala taghlizi ana faɗin irin wannan ne dan tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro shine ala taghliz ana kausasawa wanda duk ya aikata kaza ko ya zai kewa matarsa tana jinin al'ada ko ya zai kewa matarsa ta dubura faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam abu isa tirmidhi yace a bar maganar haka haka take a kausasa don mutane su ƙauracewa wannan nahiyar wannan yake cewa wa qala ahadul adibba wani daga cikin likitoci yace itiyanul mar'ati athna al hayd saduwa da mace lokacin da take jinin al'ada huwal qatlul badi kisan mummuke ne cinkewa kansa wato kisa ne amma ba nan da nan za a ga mutum ya mutu ba sai a hankali a hankali shine katulul batsi kisan mummuke ne wal uqmil qadim kuma zai jefa mutum cikin al uqmil qadim wato bakararanci nan gaba zai daina haihuwa in dai mutum zai dinga wannan ɗabi'ar akwai possibility ya daina haihuwa shine al'uqumil qadim ko da yanzu yana da ƙwayoyin halitta masu rai da za su iya haihuwa in zai ci gaba da wannan ɗabi'ar to ƙwayoyin halittar nan za su mutu zai faɗa layin wayanda ba su haihuwa haka wani daga cikin likitoci ya faɗa usibat mar'atun bi auramin wata mace ta kamu da wasu cutut wato wato wasu raunuka shine auram da zafi da raɗaɗi waltihabat da infection fil muhbal a gabanta wal jihazu tanasuli da reproductive system ɗinta ita ma ta samu ta kamu da virus ta kamu da matsala to reproductive system fa shi ma hadiya ba shi ko ai matsalar da take faruwa ba su da fassara ta kai tsaye an gane ko yawwa sinadaran haihuwa? hanyoyin haihuwa hanyoyin da ake bi a samu haihuwa ko yawwa reproductive system wato wato wasu gabobi da suke yin wani aiki su samar da haihuwa to wa'annan gabobin da suke yin wani aiki dan su samar da haihuwa su ma sukan kamu da matsala sukan kamu da rashin lafiya kaga dai maganar rashin rashin haihuwa za ta iya biyo baya wa huduthu rashhamiddi da kuma samun ainihin wato kamuwa da mura shadida wato mura wadda take mai tsanani yashabu hurtifa'un fi darajatil harara kuma aka wannan yasa aka kuma sake samun wato hauhawar zafin jikinta wato digiri din temperature din na jikinta sai yayi high ya daga wa ziyadatu darabatil qalb sannan bugun zuciyarta sai ya karu wannan shine babban matsala da take fama da ita sai ta je wajen likita tana fama da wannan ga zafi tana ji a gabanta saboda virus ko abin nan infection kwayoyin cuta sun kama ainihin wato gaban nata wal jihazu tanasuli haka kuma gabobin da suke samar da hanyoyin wato a samu a haihu su ma sun kamu matsala ga mura mai tsanani sannan ga kuma zafin jiki ga kuma wato bugawar zuciya da karfi ko da yawa fa asra'at ila tabib ila tabiba sai ta yi maza maza ta je ta ga wata likita almu'alaja mai magani faƙalatin ɗabibatu laha sai likitar ta ce mata ƙuli bisidikin ki gaya mun gaskiya mata yu jami'u ki zaujuki yaushe mijinki yake saduwa da ke faƙalatin mar'atu bi alamin cikin takaici da ɓacin rai matar sai ta ba wa likitan amsa ta ce fi kulli waƙatin hatta asna alhayi ta ce an zo gurin a kowane lokaci ba shi da wani lokaci har lokacin da tana jinin al'ada ya ce ta ce to shi ya haifar miki da wannan matsala da haka ka rubuta ka ajiye tun da ba haka Allah ya tsara ban in mutum ya bi wannan layin zai samu matsala Allah ya kiyaye to kaga kenan bayan can an karfafa mutum ya zama to alakarsa da iyalinsa tana da kyau ana samun ainihin sauke wannan nauyin da wannan haƙƙin tsakaninsa da su da ita to ga kuma wasu ɗabi'u marasa kyau waɗanda wasu mazajen sukan yi ƙoƙarin tirsasa matansu don suna ƙarƙashin su su sa su a wannan layin to ga irin illolin da ke biyo irin wannan kusantar iyali ta dubura kusantar iyali lokacin jinin al'ada wannan ba zai haifar da ɗa mai ido ba kamar yadda muka karanta la ta tasarra fi talaq kar ka dinga gaggawar saki yanzu yanzu nan sai kawai abin nan mutum da abin da ya kamata da wanda bai kamata ba da abin da yake karami da babba yanzu nan sai ya saki kwanan na ake gaya min wani wani bawan Allah ƴaƴansa goma sha ɗaya kowa uwarsa da ba duba da Allah aga wannan ba ƙaramin wasa da addini ba ne ko Darith ya kai ɗan uwa ko aboki, wala ta kun min manyu ɗalliƙuna a zuwa jahum, karka kuskura ka shiga rukunin mazan da suke sakin matayensu bi sababi na kasil milhi fi ta'am saboda gishiri bai ji ba a cikin abinci an shi ne abin da bai ta kara karya din ba yanzu wata da aka taba gaya mu akan naira hamsin ya sake ta irin mayan kuɗin nan ne tsokana zama ta ya dan shiga wanka ya zube kuɗin abin nan ta ɗauki ta ce na ɗau hamsin ki fa bani hamsin ɗina kamar fa wasa ita ta ɗauki abin da wasa malam naira hamsin bi sababi na kasil milhi fi ta'am saboda kawai gishiri bai ji ba a cikin abinci wai wannan malam misali ya baka ba lalle hakan ba amma ina gaya maka akwai mutanen da da yawa in suka saki auren kaje kaji dalilin sakin auren za ka ga irin wannan ne amma ba maganar ƙarin gishiri ko waye bane za ka ga dai dan abu ne wanda bai wuce irin wannan ba dan karamin abu ne aw inda kulli sagiratin wa kabira ko kuma yayin dukkan wani karamin laifi ko babba qala ta'ala Allah ta'ala ya ce fa in karihtumuhunna idan har kun kisu su matan nan naku fa asa an takarahu shay'an me yiwa ne ku ki wani abu wa yaj'al Allah fihi khairan katira kuma Allah ya sanya alheri mai dimbin yawa a cikin sa shi sa dan ta bata kaji yanzu baka santa saboda abin da ta yi ma to akwai kuma wasu alheran nata masu yawa da baka sani ba shi sa shi sa ba a son ka dinga karkata bangare daya yanzu an bata ma kilan an jima sai a gyara maka yau ka ji ba daɗi kila gobe kuma sai a saka farin ciki haka rayuwar take suratul nisa ya aya ta 19 wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yafrak mu'minun mu'mina kada fa mu'mini ya tsani mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar idan akwai ɗabi'unta da baya so to ai akwai ɗabi'unta kuma da ya yarda da su ya yarda mutune kirki ce kuma yana jin daɗin ɗabi'unta iri kaza to wayannan su fanshe ta mana inda take da nakasu ina fata an gane wannan hadisin sabaka takhriju an mun karanta shi a can baya wa qila an ce inna abghadal halal inda Allah talaq halal din da Allah baya so shine saki duk da cewa wannan hadithi ne wanda wasu malaman da dama sun ce bai inganta ba kamar imam abu dawud ibn majah duk sun ruwaito shi imamul hakim abu abdullahi ne saburi ya inganta shi sai dai wasu cikin malamai ma'abota ilimi sun rinjayar da cewa hadisi ne mursal bal ma shak nasiruddin albani ya rauna nashi a cikin al'irwa ina fata an gani inna abu gazal halali inda Allah talak lalle daga cikin abu halal ne amma Allah baya son sa saki kenan halal ne idan al'amura suka gagara fa'izuhunna wa hajruhunna fil madaji'i wadribuhun fa ba'athu hakaman min ali wa hakaman min ali duk an bu wa'annan matakan dan abubuwa su saisaita su inganta a biya titira aka kai marhala da matakin da kawai maslaha an ga shine arabu to wai fa duk da an zo wannan fa Allah baya so za dai arabun amma ba dan Allah yana so ba ina fata an gane to ina ga kuma ba ma wani mataki da mutum ya dauka duk wayannan fa'izuhunna wa hajiruhunna kawai mutum duk ya tsallake su gani ke bata man lokaci za ya kawai shi tunda ya riga ya ya riga ya su kwano a guje to baya so a yi mabbirki kuma wani ya tashi ma sai ya kura a daka an gane ko yawa in ya tashi ma a sakin sai ya kura a daka ta yanda kafin ma sai an koma wata mazhaba ko da za a nemi a farfado da abin nan an gane ko sai ya wahalar da malamai ya sa an cewa ya can an ji mai malam wane ya ce mai malam wane ya ce kafin ma a yi tunanin auren zai gyaru ko ba zai gyaru ba qal wasu ila hakim an tambayi wani mai hikima limaza ya karahu Allahu talaka wani mai hikima ka ce wai me yasa Allah baya son saki qala sai ce li anna fihi kharabun lil buyut saboda akwai rugujewar gida a cikin yin saki wa tashridun lil abna akwai tarwatsa yaya a cikin yin saki shine kawai yasa Allah baya so ya gida ka gino gidanka shekara da shekaru kana tafiya ka biya sadaki ka yi ciyar ka tufatar ka samu muhalli ka zauna gida ya hausaici ka zo da kanka kai ka san irin wahalar da ka sha wajen siyan flotin ka san wahalar da ka sha wajen gina gidan ka san wahalar da ka sha wajen auro matar ka san wahalar da ka sha wajen ciyarwa da tufatarwa kuma ka zo da kanka ka kore ta gidan da ka gina ka rusa ‘ya'yan nan naka wanda ɗan itacen zuciyarka ne ka tarwatsa musu farin ciki ka sa su koma kamar almajirai ko kamar wasu wasu barori tunda ba lalle wadda ka aure ta ta yi maka wannan alkawarin ta ɗauka ɗa na kowa ne la'alla ta mori ‘ya'yan wannan wadda ta fita ɗin fiye da yadda za ta mori wayanda ta haifa ba duk mace bace mai wannan lissafin ba duk mata bane masu wannan imanin muna ta ji a abubuwa zaka ji a rediyo zaka dinga ji a rayuwa waƙi'iya abubuwan da suke faruwa a ga mutum yana kwana cikin tumaki a soro da saboda babarsa ba ta gidan kaga sai yan gidan sun ci gashi an sun yi sun yi baje-baje da shi sannan shi kuma zai zo a dan ragowar a bashe ci duk zaka yi ta jin labarai iri-iri na rashin kulawar da yara ba sa samu wasu da yawa suna zama sun shiga wani layi na lalacewa saboda gidan ba daɗi duka a ita ta daka kuma ta ziga ka kai ma ka zo ba bincike ka ƙara duka yaro ya rasa inda zai sarara ita dai dama babu maganar imani ko ja a jika ko tausaya babu kai ne zai ɗan rabo kai ma kan ka zo tun da ba ta baya iya janka ita ce za ta gaya ma yaron nan yayi kaza ai yarinyar nan ta yi kaza akwai wadda ta ce wallahi sai ta yi bacci karfe biyun dare ta ji duka duka karfe biyun dare sai an bari ta yi bacci ma mai gidan ya dawo an zige shi kawai sai cikin dare kawai ta je ya hauta da duka baban nata da baban ta bata in kana jin irin waɗannan abubuwan suna nan da yawa to mutane sun kasa gane cewa in fa ka tara iyali maslaha ka ba maslaha fa ba taka bace kai kare duk sanda za ka yanke hukunci to ba daidai ba ne da lokacin da kana kai kai kadai in kana kai kadai in ka ga dama ka ce kai musamman aka yi sa'a an gamu da manya an rabu da manya lafiya an shi kenan kawai kaga garin yayi zafi alam takun ardullahi wasi'atan fatu hajirun fiha ka tattare gana masko ɗinka sai ka ƙara gaba an fahimta ko amma duk inda aka ce mutum ya riga ya kafu ya yi iyali ya abu na ai dole ka dinga duba in ta bata ta yi kaza ta yi kaza to in ka kalli makoma ka to ka kalli makoma ƴaƴanka dole ne ka zamanto kana muwazana wani sai idan sai rufe ya dinga ganin ko shekara da ita nazo haka wani zaka dinga jin da ita nazo wallahi ko an daura sai na kwanci kaza kaza kaza a ce yara ya ce Allah ya raya su kuma su ma matan suna da irin wannan abin nan din ai ta faman bata baki zauna ki hakuri dan yara ta ce Allah ya raya su Allah ya raya su kuma duk inda ta je hankalinta yana can da ta ji an ce ana yara kaza ana sai ga ta kasa samun nutsuwa a inda ta je duk wayannan mas'aloli ne da suke faruwa kaga kenan wannan mai hikimar yayi gaskiya a cikin saki akwai rusa gida akwai tarwatsa rayuwa da farin cikin yara ba abin da kowane ɗa ya fi so ya taso ya gan shi ƙarƙashin kulawar uwa da uba wannan babu abin da ya fi faranta wa ɗa irin wannan duk inda ya je ya dawo ya je makaranta ya je guri kaza da ya dawo ya tara ummansa tana gidan abbansa yana nan wannan akwai faranta rai a ciki akwai abubuwa da dama da kai baka yi ita ce take yi na zama da su na jin ƙorafe-ƙorafensu na jin irin abokansu da sauransu su saboda kai akwai wazifaka ita akwai wazifata ma'ana kowa akwai abin da yaro yake samu daga gare shi to yanzu kamar an mai da yaro mai fuffuke ɗayan aka sare ɗaya ɓangaren da yake ɗan samu ya ji daɗi in ya je dawo ita za ta yi girki ita ce duk ko da yaushe yana ranta to za a ga duk akwai wannan masayin da naka sai an kula da wannan wa qala akhar wani yace at-talaqu narun fahdhar an tuhriqaka wani mai hikima kuma yace kaga saki ai sakin aure wuta ne kai iya iyawarka kai hattara ka ta kona ka ka dai juwana yayi saki ko to kai kakkai wuta ce kai hattara ka ta kona ka dakala madaniyun albasara wani dan birni ya shigo kasar basara fatazawwaja fi hamra'a sai ya auri wata mace yar basara din thumma hasala bainahuma sharrun sai aka samu rashin jituwa da fada tsakaninsu fa qala laha sai ce da ita anti daliqun adada sha'ri rasiki na sake ki adadin gashin kanki eh dan ta kife kenan fa qalat ita ma abun ya ba ai bata taba jin irin wannan ba qala ta ce qatalakumullahu ya ahlal madina kai yan birni Allah wadaran ku haka kuke ta tasarrauna talak haka kuke da saurin saki ka Allah wadaran ku kaga dai dan birni ne ya kamata a ce yana da wayewa yana da kaza ta ce haka kuke muna ganin mu a karkara muna ganin mu abin nan ashe kun fi mu wauta to Allah madaukakin sarki ya kiyaye to wannan shine karshen fannu ta'amul ma'az zauja to yanzu kuma darasi na gaban Allah ya kai mu zamu shiga fannu ta'amul ma'az zauji ya zaki mu'amala da mijinki yanzu an gaya wa mijinki yanda zai yi mu'amala da ke Allah ya sa ya ji kuma ke kuma za a gaya miki naki Allah ya baki ikon ji abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahir rahmanir rahim رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بعد ko wata tambaya tun kusan wancan darasin da muka gabatar a cikin wannan littafin aka rubuto ta to kuma a rubuto ta a makare kuma sai muka ga munasabar sai dai idan karatu ya zagayo mai tambayar yana cewa malam ya halatta mutum ya dinga siyan maganin karfin maza a musulunci ta wannan kamar tana da alaka da darasi musamman wanda muka gabatar abinda malamai yawanci suke faɗa a wannan gaba shine asali ba a son mutum ya dinga ta'ammuli da irin waɗannan magungunan har sai in akwai bukatar haka bukatar hakan shine yawanci sun ce shekaru idan mutum ya zamanto yana da shekaru kuma ya ga yayi rauni sosai ta yanda baya iya sauke wajibinsa na iyali to zai iya duba magungunan bisa shawarwarin likitoci ko kwararru wanda ba shi da illa mutum sai ta'ammuli da shi don ya samu kuzarin sauke nauyin da Allah ta'ala ya dora na iyali amma duk wanda bai kai wannan marhala din ba kawai dabaru da hikimomi da workshop ya kamata a dinga shiryawa ana ba ma'aurata shawarwari sannan kuma mutum ya zamto mai yawan motsa jiki kuma ya dinga cin abubuwa waɗanda suke gina jiki wayannan duk suna taimakawa mutum sai ga in mutum yana samun wannan ba ma sai ya bukaci shan wani magani ba shi illa shan magani in mutum ya fara to sai dai ya ɗore ya ta sha duk sanda bai sha ba zai ji cewa baya samun wato yanda yake so na fata an gane ita ce babbar shan illar farawa da shan magunguna in mutum ya ce zai sha to sai dai fa kullum in zai kusanci iyali wajen sauke wannan wajibin ya sha magani to kaga ai ya dora kansa akan wata ɗawainiya amma shi dattijo da ake tunanin dama akwai girma so maganar a ce ya sake dawowa saurayi kaga babu amma mutumin da yake bai kai wannan marhalar ba to kawai abin da ya kamata shine ya zamto yana yawan motsa jiki wannan zai taimaka wa mutum motsa jiki sannan da wato cin abinci shi ma mai gina jiki in zaka iya kai ta kamar ko imamun nasa'i ne kullun sai ya ci kaza kaga insha Allah za ka ga aka bukatar wani magani ko yawa sannan kuma ba wai sharing ba guda za ka kai abin nan an gane ko yawa eh to wannan motsa jikin wannan motsa jikin yana taimakawa sosai sannan kuma cin abinci mai gina jikin shi ma wato yana taimakawa da yawa so shawara dai gaskiya anan in akwai bukata ta a shaɗin to sai a duba bisa shawarwarin masana su ba da wanda ba shi da illa ba shi da cutarwa ma'ana ba shi da wani side effect sai mutum ya fara amfani da shi amma dai wanda yake shekarunsa ba wannan jan suka yi ba to gaskiya a shawarance gara kawai ya samarwa kansa hanyoyi tunda yawanci za ga muna da karanci wajen motsa jiki sannan kuma shawara ta biyu mutum ya zamto kafin ya kusanci iyali da kusan awa ɗaya ko awa biyu kada ya ci wani abinci mai nauyi ma'ana ya ci abinci mai nauyi to ya zamto tsakanin cin abincin da kusantar ya zamto an samu lokaci mai tazara wani za a ga matsalar da yake samu sai ya ci abinci kuma mai nauyi kuma ba tare da abincin kila ya narke ya bi jiki ba sai ya abin nan kamar yadda ba a yin irin wannan mu'amalar lokacin da mutum yana jin yunwa shi ma so so ake zamanto yanayi ne ba yunwa mutum yake ji ba kuma ba irin wannan koshin yayi ba to wayannan duk gaskiya sukan taimaka wajen samun ainihin wato kuzari da kuma caccanza yanayi hatta yanayin daki da lokaci wani za a ga kamar sai ya dauka yayi rauni ba rauni kawai yanayin yana buƙatar caccanza wani lokaci a canza lokaci in misali an fi da daddare wani lokaci a mai da shi da asuba in mutum yana dawowa da rana ya mai da shi da rana wani lokaci wani lokaci kuma za ga ɗakin ma ana iya canza shi kila ana yi a kaza a canza a kaza ko ana yi kaza haka shi kansa style din to duk wayannan sukan sanya nishada gaba daya a tsakanin ma'aurata so sai ga wani ba wai magani yake bukata ba wani ya dauka magani shine matsala ba wani ba matsala sa ba ta magani bace so irin wannan shawarorin in ya same su sai ga zai samu yanda ake biyan bukatar da ake so kuma ba tare da ya sha magani ba amma dai wanda naji malamai sun fi bawa shawara cewa a sha maganin su ne waɗanda shekarunsu suka ɗan haura wanda dama an san akwai ainihin wato yanayi na shekaru to kuma gashi an samu rauni to wannan mutum zai iya shan magani shi ma wanda ba mai illa ba don ya samu kuzarin sauke wancan wajibin ina ganin ko na amsa wannan tambayar wallahu ta'ala alam na'am an amsa tambayar ba mai wata tambayar ko na'am ita kenan wa alaikum salam bismillah na'am na'am wane da gaske duk gashi kaji man babba da misalan duk suna cutuwa shi yana cutuwa ita tana cutuwa duk za a yi shine halaka rai ko a karatun ma mun fada in illar ta tashi ai ba shi kadai bane tunda wannan jihazut tanasuli din reproductive system yana da ita tana da shi so haka shi ma muhubal din ita tana da gaba shi ma yana da shi to saboda haka tunda abubuwan da suna da alaka da wayannan wuraren ai ba mutum ɗaya bane an gane ko haka shi ma kusantar mace lokacin da tana jinin al'ada ji shi ma illa iri ɗaya ne nisa'ukum harthul lakum fatu abun nan yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisa fil mahid kaga aka ce adhan to ana nufin adhan ga shi shi kadai ko ga ita ita kadai dukan su tunda ga wata ita ma har ta je wajen likita ta kamu da matsala kuma an gaya mata ta ga abin nan so saboda haka abubuwan duk bangarorin guda biyu suke cutarwa so zai cutu za ta cutu an gane ko sannan kuma halakar ta fuskar addini in ta bashi haɗin kai ta bashi dama akan saban Allah irin wannan kaga ta halaka kamar yadda shi ma ya halaka wannan shine abin da ake nufi wallahu ta'ala alam to abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ya